سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا فأنجيناكم وأبركنا آل فرعون وأنتم آل فرعون وأنتم تنزون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu yau a Juma'a 21 ga watan Ramadan shekara ta 1446 wanda ya da 21 ga watan Maris 2025 miladiya. A wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin Alƙur'ani mai girma muna dainan aya ta 49 Allah ta'ala ya ce wa iznajjainakum ka tuna musu a lokacin da muka wato ko kuma ku tuna ni'iman da ne muku a lokacin da na tsiratar da ku min ali fir'auna ko kuma iznajjainakum a lokacin da muka tsiratar da ku min ali fir'auna daga fir'auna da mutanansa yasumunakum su'al azabi a halin kasancewarsu suna dindana muku azaba mai radadi yuzabbihuna abna'akum suna yanka yaran ku maza wa yasahyuna nisa'akum suna kuma raya mata wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a wannan abin da yake faruwa da ku akwai jarabawa mai girma daga ubangijin ku wa in faraqna bikum al-bahra kuma ku tuna ni'iman da ne muku a lokacin da muka raba teku maku fa anjaynakum muka muka tsiratar da ku wa gharaqna ala fir'auna kuma muka wato nitsar da fir'auna da mutanansa wa antum tanzurun kuna kallo akai wannan abubuwa shi wannan mutumi ya riga ya halaka shi da mutanansa Allah ta'ala kamar yadda tafsirin wani bangare na wannan aya ya gabata yana gaya ma wani Isra'ila yana tuna musu ni'iman da ya musu cewa wato su tuna daga cikin ni'iman da aka musu akwai tsiratar da su daga fir'auna da mutanansa a fir'auna da mutanensa sun kama banu isra'ila suna musu azaba mai radadi Allah ta'ala ya ce yasumunakum su al'azab suna muku azaba azaba mai radadi a wannan yasumunakum muka ce ko da kalma jumla ce a khabariya musanafa wato sabo jumla ce Allah ta'ala bayan ya ce wa idh najjaynakum min ali fir'auna to wannan jumla ta kare yasumunakum su al'azab kuma jumla ta fara daga sabo jumla kenan sai zama wannan labari na ubangiji ke ba su dadi akan azabin da ake musu ba ga wani wannan shine jumla khabariya musanafa kuma wannan yana muka ce yana da goyen bayan fadan Allah ta'ala a wani bangare na Qur'ani kamar sura Ibrahim inda Allah ta'ala ke cewa yasumunakum su'al azabi wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum sai aka wawu dan ka wai dan ka fahimci cewa shi azaban daban sannan kuma wa yuzabbihuna abna'akum shi ma daban ya sumu na kuma suwan azabi ya zama jumla ce musta'anafa yudhabbihuna shi ma sai zama jumla ce musta'anafa kamar yadda wancan aya ta sura Ibrahim take nunawa wannan kuma zai iya zama jumla ce haliya kamar yadda ibnu jari al-tabari ya kawo wannan shi ma wajen yake cewa sai ya zama wa iz anjaynakum min ali fir'auna sa'imikum azab sa'imikum su al'azabi yake cewa a lokacin da muka tsayatar da ku daga daga daga fir'aun da mutanansa a halin kasancewa suna yi muku azaba kowane fuskan dai idan ka fassara zai dauka ko dai ka ce wa idan najjaynakum min ali fir'auna yasumukum ya zama wannan labari ne na na shi wato yanayin nau'i na azaban da ake musu amma al'irabin sai zama sabon jumla idan bi kuma shi ma sai zama sabon jumla ko kuwa zai zama wannan sa'imikum ya sumu na kuma ana shi hali a halin kasancewa wasu suna yi muku azaba muka ce ya sumu na kuma shi ne suna ɗanɗana muku azaba wannan shine galin fasar da malamai suka yi a wannan gaba sai dai an samu al-qurtubi ya hikatu daga wasu daga wasu daga cikin malamai suna fasara su mu nakum ayyu dinu nakum su al'azabi suna dimanta muku azaba suna sanya azaban ta zama ba ta tana mal suna malala muku azaba babu kakkautawa a yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum suna wato yanka yaran ku maza kuma suna raya matan wannan Allah ta'ala ya faɗi ya faɗi wani abinda wato su waɗannan fir'aunoni suke ma wato banu Isra'ila ya faɗi cewa daga cikin abin da suke yi shine suna wato yanka yara maza yaran su maza sannan kuma suna wato raya wato matan ba sa kashe su wanda muka ce in ya zama ya sumu rakun jumla ce musalafa ita ma yuzabihuna sai ta zama jumla ce musalafa wanda za ta iya zama haka kamar inda Allah ta'ala ya raba a can na ce kuma suratu Ibrahim ya sumu rakun su al'azab sai ce wa yuzabihuna abna'akum wa yastahina nisa'akum akawawu ko kuma ya zama yuzabihuna abna'akum nan ana ana bayani ne maka filla-filla a kan nau'in azaban da ake musu musamman azaban da ake musu shi ne yi zabbihu na abna'akun suna yanka yaranku wai sahinan sa'akun kuma suna wato raya wato matayanku a nan akwai abin da malamai ke zuwa da shi na cewa me yasa fir'auna yake kashe yaran na maza sai raya mata me ya faru akwai ruwayu da yawa da ake kawowa wasu su ce ai bokaye ne wasu ce kuma suna tsoron mulkin su insha Allah ba za mu karanta waɗannan a ruwayoyi sai mu ga abin da natija ta bayar daga cikin abin da ake faɗa shi ne abin da Abdurrahman ibn Abi Hatim Razi suke fitarwa shi da Al-Tabari ta hanyar Isa ibn Ma'an Abu Ja'far Razi daga Rabi ibn Anas Al-Qurasani daga Abu Al-Aliya wannan isnadin sai isnadi ne hasan Abu Al-Aliya ya ce qalat lahu al-kahana sai wato matsafan shi shi fir'auna suka ce masa sayuladul amu gulamun bi misr yace a wannan shekaran za a haifi wani yaro a masar yakunu halakuka ala yadayhi halakan ka zai zama a hannunsa fa ba'atha fi ahli misr nisa'u nisa'un qawabid sai shi wato fir'auna ya aika ungon zumomi haka su rika yawo a cikin masar din fa idza waladat imra'atun kowace mace in ta in ta haife gulaman yaro namiji wuce bihi fir'aun a wannan shekarar sai a zo ma fir'aun da shi fa qatalahu sai ya kashe shi wa yasahil jawari amma sai ce a bar wato matayen da rai wannan isnadin sa zuwa ga al'abul aliya rufai ibn mihran ar-riyahi isnadi ne hasan to amma dai wannan koda mun ce isnadi ne hasan zuwa ga wannan babban tabi'i muhazzaram zai zama magana sa ce cikin abin da yake sauraro ko ne daga ahlul kitabi ko kuma daga cikin abin da mutane sukan faɗa irin wannan labari kun ya girma kakan da akwai abin da akwai yake ruwaitowa da sanadin sa mai rauni zuwa ga Abdullahi ibn Abbas abin da yake hukunta irin wannan abin da shi Abu Ali ya faɗa yana ruwaitowa da sanadin sa zuwa ga Ibrahim ibn Bashar ar-Ramadi daga Sufyan ibn Uyayna daga Abu Sa'ad al-Baqqal daga Ikrimah ibn Mawla ibn Abbas daga Abdullahi ibn Abbas ya faɗi kwatan kwatan abin da shi wannan mutumi Abu Ali ya faɗa cewa wasu daga cikin bokaye ne suka suka je suka tsinkayo wani abu da zai faru a wannan shekara suka gaya fir'auna cewa kofa zai zai zama sanadiyar mulkinka za ka halaka ma baki daya a hannunsa shi kuma sai yake ganin ba zai je a wannan shekara ya je wato ya duka ya kamo wanda aka haifa a wannan shekara biya karkashi a kaga wannan dai ruwaya ita ba cewa ta yi wai diman da'iman da ba haka ɗabi'a ta ba cewa ta yi a wannan shekara dan haka suka ce sayyulatul am gulamun bi misra yakunu halakuka ala yadayhi haka suka faɗa cewa a wannan shekara ne za a samu wannan yaro a shi wannan riwayar ake rubuta daga Abdullahi ibn Abbas tana da rauni saboda akwai shi wannan Ibrahim ibn Bashar ar-Ramadi ya da rauni musamman a riwayar da yake daga Sufyan ibn Uyayna kuma wannan ya daga cikin riwayar da yake daga Sufyan ibn Uyayna malamai sun zunguru riwaya sannan kuma a cikin isnadin akwai Abu Sa'ad al-Baqqal almajirin ikrima a cikin hadisin ko a cikin wato asarin wanda shi sunansa sa'id ibn marzuman yana da rauni kuma sanakon mudallis da haka wannan riwayan ta da ta da rauni kwarai da gaske sai dai kuma ma tana cin karo da abin abin da ake karar rawaitowa daga Abdullahi dan Abbas kamar yadda zamu zo mu makaranta shi ma wasu daga cikin magabata sun faɗi ba banda Abdullahi dan Abbas banda Abu Aliya da ake ruwaitowa daga wajensu a Rabi ibn Anas shi ma ya bi sahun malamin sa Abu Aliya wajen ya faɗi wannan ra'ayin wannan labari na wannan bokaya kuma As-Suddi babban malamin tafsirin nan Isma'il ibn Abdul Karim ibn Abi Karima As-Suddi shi ma ya faɗi kwatan kwacin wannan labarin yake cewa bokaye ne suka ga awon cewa za a haifi a wannan shekara wannan yaro wanda zai zama sanadiyar gushewar mulkin Fir'auna har ma shi ya ƙara cewa kana min sha'ani fir'auna annahu ra'a ru'ya fi manabihi abin da ya faru da fir'auna a wannan lokaci yayi mafarki ne anna naran aqbalat min baitul maqdis cewa ya ga ya ga wata wuta ta tinkaro shi daga bata daga shiyan baitul maqdis daga shiyan palestine sham kenan hatta shtamat ala buyuti misr har sai ta zo ta dangame gidajen masar baki da fa ahraqat al-qibd sai ta kona kibdawa وتركت بني إسرائيل أما كما ستبر بني إسرائيل وأهرقت بيوت مصر sai ta ƙara ta ƙona kuma dukkan gidaje na Masar a wannan lokaci abin da gani a mafarkin shi kenan sai ya kira bokayensa ya suka gaya mishi cewa ga kaji kaji kaji kaji fasarin mafarkinka sai fa ja'ala la yulad li bani isra'ila mawlidun illa dhubiha sai ya koma ba za a taba haihuwa ma bani isra'ila wani yaro ba inda namiji ne sai ya kashe shi wannan shi kuma a riwayar sudi kaga bai ce maka shekara ɗaya ba cewa ya haka tun da yawan mafarkin ne sai shi ya wato ya lafo wani ta'ada da kuma zahirin qur'ani kun ga abin ya kawo shi da fadin cewa yuzabbihuna abla da qur'ani yuzabbihuna aka rika cewa yuzabbihuna yuzabbihuna wato kaga kamar akwai istimrariya ya ci gaba da yin wannan aikin so wannan riwaya ta suddi ita ma tana da ita tare da riwaya sa Abu Aliya da suke cewa bokaye ne wato suke suka wato lankana masa wannan mummunan ta wato labari ko wannan fasara daga baya kuma yana karkashe su bani Isra'ila a haka a to wannan dai isan ita kanta kundin ganta galibi Abu Aliya ya faɗa Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karima ya faɗa ruwayan da ake da shi ga Abdullahi dan Abbas ko da ta tabbata ma shi ma zai zama ya dauka ne daga abin da yake jin jama'a suna faɗa to balle kuma ruwaya daga Abdullahi dan Abbas akwai akwai rauni a da Abu Sa'ad al-Baqqal mutum ne mudallis kuma da'if ne yana da rauni saboda haka wannan wannan ruwaya tana buƙatar wato sai an caje ta kwarai da gaske har a sallama mata ya fi kamata ya zama yana daga cikin kare-karen abin da akhbariyun ke yi kusan masu ba da labari daga bayan a lokacin suna zuwa sai su ɗauko labarai abin da ya inganta da abin da bai inganta ba sai su harhaɗa su harhaɗa su harhaɗa su ba ruwansu ba mu za su kira kamar malaman hadisi suke rarrabewa ba su ba mu zama su sai su dauko mai kyau da mara kyau sai su hada maka kawai su aje maka aure da idan akwai wani waje aka da aka yi aka samu gibi to sai zama ba a taba ba samu ta ruwaya ba sai ruwaya ba da gurbiya wacce ta cike wannan gibin to su za su dauko ta kawai su hade maka kamar da dai mato yanzu yan sulima su ma suke yi za ka ga suna yin nasu wani tarihi sai su je sai su ce wannan wurin dole a ce an samu wani wani abu zai dan cike gibin suna kiran shi barura faniya da larabci ba san me sai kiran shi da turanci ba more of kamar technical necessity haka wani abu ne personality ne babu shi ko kuma wannan incident din ma bai faru ba sai a ce wato ai wannan in bai aka ce bai faru ba zai bata wannan sin din zai bata film din ko tarihi sai a ce in tarihi shi wasu wanda sai a ce a dauko wani abu da bai taba fada ba ma bai taba faruwa ba sai a ce to wannan a dole a yi saboda darura ce fanniya to su ma su ma da tan masu irin wannan ba da labarai akhbariyun malamai ke kiransu to suna da irin wannan abubuwan su waƙidi su babu ibn ishaq da sauran malamai irin su sai a tamimi duk suna irin kawo labarai su hada da mara gurbi da kuma mai kyau sai su hada a waje ɗaya sai su ce ai wato in ba kawo labarin ba zai tun maka yadda kake bukata ba to su a lokacin suna kawo isnadi duk da haka sai dai ba sa bambancewa to kaga wannan gaskiya ba zai zama labari da za a karba a kai tsaye ba za ka iya yi wa labari da suka same shi daga ahalin kitabi ahalin kitabi kuma musamman yahudawa al-yahudu qawmun buhut mutane ne masu ƙaryan tsiya za su iya kawo wasu abubuwa saboda su ba waɗannan bokaye dama a ce suna tsantayen gaibi sannan kuma za ta iya zama wani abu ne wanda yake aka saba aka saba jama'a suna faɗa irin labari na tatsuniyoyi kun yake muka kan nan yadda kuka sani diya yadda aka wani abu ya faru babba to za ka samu wannan a cikin wannan labarin sai an dinga haɗa wasu ƙarerai ana haɗawa kamar yadda ta za ku ga ana babu labarin a yakin khaibar abinda aliyu ya yi zai ka gaje kawai in shi yakin akwai shi tabbas yakin ya faru amma sai ga a ce aliyu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wasu labarai wanda ba kai ba ba gindi saboda haka to irin wannan shi ma dole ana samun labari in yayi ya zama in ya shahara kuma labari ne wanda yake akwai nuna ijaba na ubangiji da kuma ajaibu amrillahi ta'ala to shikenan sai a dan ƙara musu ƙara kare wata kila irin wannan ne su abul aliya suka samu wannan labari suka dinka su ma yadawa amma iske ina su yi ade bikewa da shi a cikin abin da jama'a ke faɗa suka faɗa ba wai dan wannan ba saboda kaman abu ne sanin ne cewa al'umma bata gushe ba zai wuya kaga an sami wani mutumi da aka haife shi babban mutum sai an yi kokarin lankana masa cewa yadda aka haife shi an samu wasu bisharori ko za Allah ma ku lura da kyau ku gani lokacin da yayi za a ce wai ita Aisha ta ga wani abu ya fito daga gabanta shikenan lokacin wani wuta na kisra ya mutu wani kaza wani kaza an aka daga wasu abubuwa haka tabbas akwai bisharori da aka gani amma wannan ƙarerayin akwai tsari ne kuma saboda adabi'a mutane mutukar za a haifa wani wani babban mutum da ya da ya kawo wani abin bajinta to in kaje zaka duba tarihi sai ka gani ana dan kare kare to wannan zaka yi wa shi ma irin wannan kare kare ne da ake kawo magana boka bokaye nan da sauransu ina wani abu ne wanda yake da jama'a suna son su dinga faɗin irin irin wannan bangaro a saboda haka wannan zai zama ba zai zama daidai ba in kuma ya tabbata to mu abin da muke da yakini waɗannan wato bokaye mu san gani ba tabbas yana daga cikin abin da shedanu suka je suka suka je suka nemo shi suka bazama duniya suka je suka nemo wannan labarin ko dai a sama ko kuma yana daga cikin bushara da dama can aka yi banu Isra'ila suke yadawa su kuma shedanin suka je suka daga nemowa a cikin banu Isra'ila suka ji wannan tsinkayen wannan labarin daga baya suka je suka jefa wa Fir'auna a mafarki da suka jefa wa Fir'auna a mafarki da da labarin ya fito ya zai shira ne ba a mashin wato fasara sai suka zo kuma wannan wannan kuma abokan nasu bokayen suka suka fada saboda haka dai ko ta wani fuska dai ba zai yi ka ce wai waɗanda baka sun san gaibi ne ba a waɗanda abubuwa kamar yadda aka sani shi da su suna iya irin wani abubuwa kuma dama bushara cewa za a sami annabi annabi annabi Musa wani abu ne wanda yake ba abu ne manisanci ba cewa banu Isra'ila sun kama sun kafin zuwan shi sun ji labarin dama can zai zo to wataƙila sai aka rika samu suna ɗan yaɗawa tsakanin su kuma shi da suka suka ɗan ɗauki wannan labarin suka je suka jefa ba shi fir'auna a mafarki shi kuma a daga baya aka samu shedanu suka zo wato shedanin bokaye suka zo ga mishi wannan magana in za a tana daga ce abinda abinda yake a cikin sahihai ne shi kashi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ai hirakal hirakal ai ya ai daga cikin duba duban shi ai ya ga alaman bayyana ma'aiki a lokacin to haka shi ma wannan ba wai ba wai gaibi ne suka sani ba illa ya kare ya daga cikin abin da dama sai ya shahara cewa watan wata rana akwai wani lokaci wanda yake ma'aiki zai bayyana saboda haka su kuma shedanu yayin da suka fahimci cewa wannan lokacin ya kusa wani abu duba da suna cuɗanya da mutane suka zo suka lankaya mashi wannan su shi ma saboda in ka shiga cikin asahihai asahihi za ka ga labarin yadda shi shi wato hinakal din yace yace shi ya fahimci cewa wato annabi na kashin zaman nan ya lokacin sa yayi har yasa aka yana mushi bincike su waye suke kaciya su waye suke kaciya daga baya dai ga cewa larabawa ne ake magana to anan ne a cikin su abin ya fito wannan shi ma dai baya ba zai zama gaibi ba wannan ko da labari ya tabbata kenan amma abin da ya fi tabbata a maganar malamai shine abin da al-Tabari ya fitar ta hanyar Yazid ibn Harun al-Wasiti daga al-Asbaq ibn Zaid ibn al-Wasiti shi ma yake cewa hadathana al-Qasim ibn Abi Ayyub daga al-Qasim ibn Abi Ayyub qala hadathani Sa'id ibn Jubair daga Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas wannan shine asalin wato dalili wanda ya kamata a dauka yace tatazakara fir'aun wa tulasa'u ma kana Allah ta'ala wa ala ibrahima khalila fir'auna da yan kanzagin sa ma wuta zaman sa yan sanad din sa sun tattauna akan abinda Allah ta'ala ake sa aka ji labarin cewa yayi ma annabi Ibrahim badadayin sa alaihi salam an yaj'ala fi dhurriyyatihi anbiya wa muluka cewa zai sanya annabawa da sarakuna a tsaransa to kaga sai kuma da ba diya na samu irin wannan bushara a tafiya al'amari shi wanda yake yana mulkin gargajiya shi zai ga wannan abin ai challenge ne kalubale ne a wajensa saboda fa tami fa tamiru o fa tamaru wa atma'u amrahu sai suka yi makirci suka hada ra'ayin su waje guda ala an yab'atha rijalan ma'ahum shifat akan cewa yaje ya aika surujinsa tare da su akwai wukake ya kofuna fi bani isra'il yaje tun da su bani isra'il sune da gowa wanda aka sani cewa sune jikokin annabi ibrahim to ya je cikin wannan mutane banu isra'ila fala tajiduna mauludan zakaran illa zabahu fala tajiduna mauludan ba za su sami duk wani mutumi da aka haifa namiji ba illa zabahu sai an yanka shi fa fa'alu sai suka aikata haka kaga san a lokacin su ba saba ana ana ya riga ya san kance cewa wannan alƙawarin da shi maza ne kawai ba mata ba shi a fahimtar sa dan ka fahimci cewa wato a shari'an annabawa cewa wani abu ne sanne cewa da mata ba sa mulki maza suke mulki da gangan kaga sai ya bar mazan ya bar matan amma ya kushe mazan saboda a ya san alƙawarin da Allah ta'ala ya ma Annabi Ibrahim zai gudana ne kawai a wajen maza falamma ra'u anna al-kibara min bani isra'ila yamutun yayin da su wato mutanen su suka cewa mutane wato manyan mutane daga bani isra'ila suna ta mutuwa bi ajalihim da ajalin su wa anna sighara yadhbahuna su kuma maza wato maza kanana din su kananan yaran su yadhbahuna su kuma ana ta yanka su halu sai suka ce masa tushikuna an tufnu bani isra'ila da sura ka dan dai ku karar da bani isra'ila baki daya fatusiru ila an tubashiru min al'amali wal khidmati ma kanu yakufunakum sai ku koma ka kun ga daga baya aikin da suke muku kuma zai zama ku za ku yi daga baya faqtulu aman kullu mawludin zakari to yanzu ku koma mu a shawaran mu a koma kowane shekara a ce wannan shekaran ta kashe maza ne kawai eh fayaƙin da abu na'u za sai a samu yaransu maza sun yi karanci wadda ru'aman amma idan aka je wata shekara shi kenan sai a bar su sahihu da saboda wai ka a rasa mai musu hidima kaga dai yadda ubangiji ke zuwa ba mai waye mai wayo ko ta yaya sai ya zo musu da abu da wani abu ya tabbatar da wato ikonsa fahamilat ummu musa bi haruna fil amil ladhi la yudhah fihi al-ilman sai uwar annabi musa sai ta dau cikin annabi haruna a shekaran da aka yi dace ba a kashe yara a wajen shekarar fawala ta alaniyatan amina sai ta haife shi wato a bayyane kuma tana mai cikin abinci babu tsoro tana a lokacin ba shiga ne za a kashe wannan yaron ba hatta idza kana alqabil har sai da wato cikin da ta sake dauka a nabiyu hamalat bi musa sai ta dauki annabi musa a lokacin da kuma ana kashe yara shine wanda ta ji tsoro Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa ga yanda ta yi ga yanda ta yi ga yanda ta yi wannan isnadin isnadi ne hasan ya fi inganci akan abin da ake rawaito a farko daga Abdullahi dan Abbas muka ce a wancan isnadin farko akwai Abu Sa'ad al-Baqqal wanda shi da'if ne ko mudallis amma wannan isnadin sai isnadi ne Hasan al-Asbaq ibn Zaid saduq ne kuma Hasan hadith ne kuma wannan ya fi dacewa da zahirin Qur'ani da kuma sauran akarai da ake rawaitowa cewa wato mutanen Masar asali ai suna da labarin Annabi Ibrahim suna da labarin Annabi Ibrahim kuma wato abinda daga ce abinda malaman tarihi ke faɗa annabi ibrahim ya taɓa zuwa hammasar ya je hammasar da shi da matarsa sara wani labarin da mazalla ya faɗa mana cewa sahihain ya je ya samu wani sarki da yawa daga cikin malamai suna cewa wannan sarkin da ya ci da shi har ya nemi ya mata fyaɗe shi ta wannan sara din a masar ne wasu na cewa wani garin ne ba masar ba amma dai da yawa daga cikin malamai suna cewa masar ne kamar yadda asuhaili da shi da wani su suka faɗa to mazalla kaga da yake ba da labari cewa da da ya je ya sami wannan mutumi da jabberin sarki wannan ma tun kafin ma fir'aunoni yan kibtsawa su fara mulki kusan ba wai kibtsawa ne suka dinga mulki ba tutur ba akwai magana malami ma cewa lokacin annabi yusuf ma fir'auna ne koko wannan ko ba fir'auna bai dan al-malik ake aka kira shi ba ce mishi fir'auna ba amma dai magana ce ta malamai wannan amma dai tabbas dai abin da ya kowace abin da ya fi karfi lokacin da ibrahim ya shiga cikin wannan masar a lokacin ba fara'ina ne ba ba kibdawa ne ke mulki ba wasu ne ke mulki a lokacin masar sun samu masu mulki da yawa ai har al-iskandar al-akbar ai ya shiga ko al-iskandar al-maqduni din alexander da garta suke faɗa sai mazalar sai annabi ibrahim yace masara inna hadha al-jabbar in ya'lam annaki imra'ati yaghlibuni alayki yaghlibni alayki to wannan azalimin sarki in ya san cewa ke mata ta ce to zai kwace ki fa in sa'alaki in ya tambaye ki fa akhbirihi annaki ukhti ki ga mishi ni dan uwanki ne fa innaki ukhti fil islam ke yar uwata ce a musulunci kuma haka aka yi ta je ta faɗa masa amma tare da haka sarkin nan a jidda haka ya nemi ya wato ya kai hannunsa zuwa zuwa gare ta Allah ta'ala daga baya ya ya rike mishi hannunsa ya kasa taba ta har aka yi haka har sau uku ya ga alamar da zai halaka daga baya sai ya ce to na ce ku kawo mun wato yar adam kun je kun kawo mun aljana wannan kashe ni za ta yi da aka sai ce to zo zo zo ku bar mun ku bar mun kasata ya ɗauko hajar ya bata ya ɗauko hajar ya bata wanda ita ce ta zama uwa ga wato daga manzo Allah daga baya ita ce ta zama ta zama tsatsan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hajar baka ce ko fara ce in sha Allah wata ina jin zamu zo wa idh wa'adna Musa zamu zo magana ko wajen magana annabi Musa wata kila mun na manta sai a tuna mu a abinda wasu ke nema su faɗa cewa hadarin ta kanta ita ma annabi Musa baki ne shi ma ita ma hadaran wata kila baka ce kaga shi kenan manzo Allah ya zaba yana da tsatsan baka yake wannan babu wani matsala in an samu haka ba ai ba babu wato ta'assubanci ko kuma unsuriya babu racism a addini in ya zama haka shikenan amma dai ka faɗi tarihi ne yadda yake wannan galibi an samu wasu fitanannu wanda suke musamman bilalians din nan wanda suke wato ganin cewa su ba su ganin kowa da gashi sai baki irin su wales far da sauransu to su ba ruwa za su iya ɗaukar ire-iren wannan ruwayo sai su ta ya musu da suna ganin baki ma wai shine wato kar da ubangiji ya musu za su yi depicting annabi musa ma za su ga sun kawo shi da baki wul abinsa rabi alhum da mu tattauna wannan magana daga baya saboda haka a nan kaga annabi ibrahim da ya shiga masar da ya shiga masar suna da labarin shi ne ko akalla cewa wani annabin allah ya taɓa shiga masar ga abin da ya faru da wannan sarkin da ya nemi ya hanke ma matansa so da ya fita sannan kuma kar a manta lokacin kibla so su kama mulki daga baya annabi yusuf da annabi yaqub sun shiga wannan da annabawa ne yaqub dan dan ishaq ne ishaq dan annabi ibrahim ne kaga abu ne mai sauki su ji cewa wani abu ba ganin zai ci gaba annabi yusuf ya zo ya fara yin da'awansa da can ana ganinsa ana cewa yusuf a yi hasidiku ana cewa sidiki sidiki ana girma shi an bashi mulki kai annabi yusuf daga baya ka zo ka fara da'awa to kuma ka'ida ta da'awa yayin da aka zo ana ana da'awa ta ta wato musulunci zaka ga musulunci na kishiyanta shirka a ban kasa yana kuma kishiyanta duk wani wato dokoki na zalunci da wani siyasa ta zalunci saboda haka Allah ta'ala sai babu labarin cewa wato annabi yusuf lokacin da ya zo to an bata abun ya riga lalace daga baya wato zaman ya riga ya ya lalace Allah ta'ala ke cewa laqad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati fama zaltum fi shakkin mimma ja'akum bih hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula wannan a wannan aya Allah ta'ala yana babu labari ko ce mu'min ali fir'aun ai shi ke bada wannan labarin yana kokarin kafa ma su wato fir'aun raddi wato hujja ne cewa kar ku je ku yin imani ai labarin wane da wane wane da wane ya zo muku to shine a nan sai zai cewa kuma alhali ma annabi Yusuf kuna da labarin cewa ya taba zuwa muku da bayanannun dalilai na cewa annabin gaskiya ne kuka ki imani da shi har sai da ya halaka kuka ce to ba za a sani samun annabi ba cewa ba ka samu annabi wannan magana su ce amma daga baya kaga shi Fir'aun nan lokacin annabi Musa shi hankalinsa ya dawo ya ce za a iya samu kenan na wataƙila an gane inda nake sa a je a kai wato in je zuwa gare shi saboda daga ƙarshe ai gashi har shi wannan Allah ta'ala ya cika shaida aya ko kuma shi mu'min ali fir'aun din yana cewa kazalika yadullahu man huwa musrifun murta haka Allah ta'ala ke batar da duk wani wanda ke batacce kuma wanda ke taba ba wanda ke nace maka cewa a lokacin annabi su sun yi taba ba shi kenan sun yi fada da shi saboda haka a lokacin wa zaman ya riga lalace wannan shi ya jawo mamman sai daga baya ma ya zama an koma ma ana musu wani kallon kallon hadarin kaji kaji har ya zama an koma ana azabtar da su to da kamar da nace kaga annabi yusuf din annabi yaqub annabi yaqub anan ishaq annabi dan annabi ishaq anan annabi ibrahim annabi dan annabi to da haka anan abu ne mai sauki a ce shi su waɗannan abin da abdullahi da abbas ya faɗa a samu cewa shi fir'aun ya tattauna akan cewa za a nan gaba za a iya samun wani annabi a tsakan mutanen nan wanda idan ya zo to tabbas yanda aka yi dauki ba da annabi yusuf da kuma kakansa annabi ibrahim a baya can to shi ma wanda za a samu da shi me yadda za a yi wannan shi ne wato kawai a je to a ɗauki mara mataki a kashe su tun da shi yana son ya kiyaye mulkinsa musamman tun da a lokacin an ce ya daɗe yana yin mulki na ya jima yana yin mulki amma dai ba irin shekara ɗari da kamar wasu daga cikin marwata ke faɗa ba je mai magana cewa wannan abin ba zai faru ba kuma wataƙila lokacin da aka koma ana yi ma banu isra'ila wannan azaban wataƙila banu isra'ila sun yana daga cikin abin da ubangiji ya gaya musu cewa za a sami wani wanda zai tsaye da su daga wani azaba saboda suka dinga labarta wa juna a haka labarin har ya fara yin yawa su kuma gashi a lokacin amai da su bayi har labarin ya aka ɗaukaka shi zuwa ga wato shi kansa annabi a shi kashi fir'auna sannan kuma kar a manta bani isra'ila lokacin da suka shiga masa suna kaɗan kamar yadda abubuwan ya faɗa to sun fara yawa kuma to ga su dama suna da gadon annabta gashi kuma sun fara yawa shakka a wajen fir'auna wani abu aka kafa nasara ce saboda haka to sai ya ga cewa shi babban abin da ya kamata ya yi shi shine wato ya zo da wani abin da zai zama ya sanya waɗannan mutane su ci gaba da musu bauta amma kuma ba a sami wanda zai zo kuma ya ci ya mishi kalubale na wato mulkinsa ba saboda sai fir'auna sai ya zama ya ya ya ya ya dake wannan mataki wannan kuma babu wannan abin shine asalin dalili abin da yafi inganci saboda kuma babu laifi ka kila daga baya an samu su waɗannan asharare waɗannan a wa suke bokayen nan daga baya sun dauki wannan wannan labarin daga baya sun sun gaya musu a wata kama da ke cewa sai ka tashi tsaye inda dai bokaye suke yi da zarar ya kawo su isharori sai ce to sai ka tashi tsaye ka kaza ka kaza ka kaza to alama cewa kaza ne to wannan wani abu ne ko boka yake yi amma dai asalin labarin ba magana ne boka suka farar ba da ma can wani abu ne da da a hankace za su ga abu zai iya faruwa cewa za su ga cewa za su iya kwace za su iya kwace musu mulki daga baya kuma su shi yana son mulkin sai dawama da haka sai dauki wannan mataki saboda kaga anan an koma ana karkashe yaran banu Isra'ila saboda wannan abin da suka tattauna tsakanin shi da mutanensa ba wai dan abin wannan mafarki da shi a shi a su dike wada kadai ba wannan mafarki ko da ya zai zo zai shirye ba a sakandari ba dalili kawai wata dalili na biyu ba wai dalili na farko ba Allah ta'ala ya ce wa yastahyuna nisa'akum suna wato raya yaran ku mata da yawa daga cikin malamai suka ce wannan annisa ya zo a muqabilin abna'akum ne yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum tunda ya zo a muqabil kan annisa galibi ana magana mace babba ba wai sabiya ba ana magana mace babba to anan da aka ce abna'akum kaga yara ake magana sai aka hawo nisa'akum muqabilan abna'akum suka ce kaga ana magana yara mata ke da yawa sun malamai wannan shine fasara suka ce ana magana yara mata to akwai ibn jurayj ibn jurayj abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj sai yake cewa anan wa yasahina nisa'akum ma'anar shi al-istirqaq yastariquna nisa'akum wato suna mai da su bayi shine yasahina nan to sai ibn jari al-qabri yake masa raddi yake cewa a'a ai al-istirqaq ba shine al-istihya ba al-istirqaq wato a maida mutum bawa ba shine a raya shi ba kan saura ka larabcin wa shi wannan ma'anar yayi wato sun sun bauɗe yana cewa wannan al-istihya min ma'ana al-istir min ma'ana min ma'ana al-istirqaq bi ma'til wato sun bauɗe sun yi hannun riga to amma kuma wannan wataƙila shi shekul fasirin din da ke masa bai tsaya ya kula da abin da ibnu jurayki magana ba ai dama da suka rayar da su wannan matan sun raya sai saboda su aure su ko su ringa ba su aful suna ci da nama sun raya sai saboda su rika musu hidima saboda kaga abin da shi a ibn jarir ya faɗa yana yayi itibarin ma'alli abin da zai zama sanadiyyan ko da an musu a ra'ayi to daga baya su kuma suna ma waɗannan kiɗawan aiki a matsayin bayi su a wa'atan mazan su a kashe su su kuma matan da suka yi ragowa su kuma sun zama bayi da su da iyayensu maza manya wanda gabaninsu babu wannan dokar wanda kuma yana zai baka cewa shi wannan dokar ba wani shekara a ru'aru aka yi ba daga baya suka gabda za a haifa annabi musa daga baya aka kawo ta saboda ai gashi iyayensu suna nan tunda gashi sun cigaba da kwanciya da matayensu saboda haka duk wani wanda a lokacin an riga an haife shi wanda yake wato ɗabaka na mahaifi ko yaya ga annabi musa wanda ya bar shekaru da yawa za ka shi bai shafe shi ba da a lokacin an ta haihuwa daidai wannan gaban da ne da za a haifi annabi Musa ila kacin shekara goma ko abin da ya kamata wannan aka kawo wannan dokar so da an ga sun fara yawa an ga kuma wataƙila sun fara labata ba juna cewa ga abin da zai iya faruwa Allah ta'ala ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan abin da ubangiji ya tsiratar da ku daga fir'auna din nan akwai bala'un jarabawa min rabbikum daga ubangiji ko azimun mai girma albala anan ana ma'anarsa al-imtihan wato ubangiji ya jarabce su amma jarabawa lokaci ya kan zama albala'ul hasan ko albala'ul sai albala'ul sayyi to amma dan ubangiji me yake magana yana magana albala'ul hasan jarabawa kyakkyawa ai jarabawa da yake tsayar da su jarabawa ce kyakkyawa saboda haka nan wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim nan yana cewa fi zalikum ni'matun min rabbikum azima eh wato wannan bala'un ma'ana shi ma'anar shi ni'ima kamar yadda ibn wato ibn abbas ake rawaitowa daga wajensa ibnu abbas riwayan ce tana wurin al-qabri ibn abi hatim razi ana ruwaitowa daga ali ibn abi talha al-walibi daga ibnu abbas ibnu abbas ya ce bala'un ma'anan shi shine ni'ima bala'un ma'anan ma'anahu ni'ima wato wannan ni'ima ce daga ubangiji ko ya muku yayin da tsayar da ku daga wato fir'auna mun sha faɗa cewa riwayar ali ibn abi talha al-walibi dake daga abdullahi dan abbas bai saurara abdullahi dan abbas ba amma dai riwayar sa riwayar ce wanda malamai ke karba saboda ya je daga amjata abdullahi dan abbas kuma fassara bala'un da cewa ni'ima ce wannan shine fassaran Mujahid ibn Jabr shine fassaran Malik Abu Malik da Ghazwan al-Bukhari shine kuma fassaran As-Suddi Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karima kuma shine fassaran Abu al-Aliya da Ibn Jurayj da sauran magabata da yawa da suka fassara wato aya haka Allah ta'ala sai ya ci gaba da cewa wa in faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun kuma ku tuna ni'iman da muka yi muku duk har ila yau a lokacin da muka raba teku muka raba teku ga maku fa anjaynakum sai muka tsiratar da ku fa aghraqna ala fir'aun sai muka nitsar da fir'auna Allah ta'ala anan yana ƙara faɗa kuma cewa wato ku tuna lokacin da kuka zo za ku ƙetare teku wannan kogi na nil da kuka za ku ƙetara shi sai muka raba muku wannan kogi din zuwa wato gida gida gida har sha biyu haka ubangiji ya musu gida gida har sha biyu ya musu gwargwadon kabilu su gwargwadon gidajen su gwargwadon gidaje da da shi annabi yakuba ya mutu ya bar wannan yan manyan manyan yaran nasa akan akai wanda kowanne daga baya yayi tsatso yayi yayi aya a to kowanne kuma sai zama ya kowanne ya ba annabi annabi Musa ya buga wannan sanda tashi sai zama wato an samu gida goma sha biyu kowane kabila ko kuma kowace kowane gida sun san ga hanyar su ake musu ga hanyar ku ga hanyar ku ga hanyar daga baya kuma sai zama tsakanin hanya da hanya tsakanin hanya da hanya shi sai zama wato ruwan ya haɗe kuri ɗaya ya zama kamar kamar wani aqabul azim kamar wani wato katan wawajen wato dutse kaga dutse ruwa ya zama kamar dutse kaga ai wato ubangiji ya nuna ijaba sa kwarai da gaske a wannan wuri har banu isra'ila suka kitara fir'auna ya bi su a haka daga baya da yaje tsakiya kuma ubangiji ya nuna mushi iyakansa a tafiyar su da za su yi tafiyar su lokacin da za su tafi banu Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa za su tafi ubangiji ya ba su umarni su tafi da dare ba wai dan tsoro ba a'a ubangiji dama wato yakan koya ma bayan sa duk yayin da za su yi wani abin da ya taimake su akan wannan taimakon amma kuma yana sanya bayan su yi riko da sababi kuma dan kamar cewa riko da sababi wannan abun ginshiki ne a babin tawakkali kaga hatta annabi mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi kaga ai sai da ya dauki matakai shi ma ubangiji da ya ga dama da aka miraji da shi kawai da Isra'i da miraji da shi kawai kawai ya rufe ido ya ganci a Madina amma saboda manzo Allah ya zama shine shugaban masu tauhidi aka sanya shi ya ceto shi ma abinda jama'a suke cetowa amma kuma duk da za su ga kamar za su iya kama shi kiris kiris su kama shi amma haka za su gani kawai ya zo ya sai ya wuce ya sadade ba su iya kama shi ba to shi ma haka Allah ta'ala saboda yana tsaye mun ikon sa ya san cewa da kafin su itare an biyo su amma Allah ta'ala sai ya gaya ma annabi Isa fa asri ibadi laylan innakum muttaba'un to je kada kai da bayina ku zo ku tafi ku tafiya tafiya na dare za dai a biyo ku za a biyo ku da sai ko za ku ga me zai faru kuma yayin da aka biyo ku saboda haka sai wato fir'auna suka zo suka bi su suka tattara abubuwan da suka tara na wato shirye-shirye da suka yi har ma fir'auna ma yana ta raina adadin wato bani Isra'il da ya gani duk da lokacin suna da dan yawan su sun kai dubbai tunda da san sun shiga ba su wuce ɗari ba in zai a kabari amma da za su fita kuma sun kai kusan dubbai to amma kasancewar sakin yawa sakin ƙarfi a shi fir'auna ba ma kawai kiftawa ya rika kira ba sai da ya aika duk wani gari da yake da ta cewa ya ce a kawo sojoji kuma duka duka tsakanin wannan maraicen da safiya duka yi wannan abu a yake cewa Allah ta'ala ke babu labari fa arsala fir'auna fil madain hashirin inna ha'ula'i la shidimatu qalilun wa innahum lana laghayirun wa inna la jami'un hadirun Allah ta'ala ke ke bada labarin ga abin da ya faɗa cewa ya aika sauran garuruwa cewa a zo aka kawo mishi ragowar suruji za a bi waɗannan mutane inna haula ila shirdi mutu qalilun waɗannan mutane ɗan kalilan ne kawai in ka fita da mu kuma sun fusata mu in ji shi to inna kula la ghaibu sun fusata mu kuma dun murga mun mataki da ya kamata mu dauka mun shirya mu ma wato kaga har yana ga mu ubangiji wa inna la jami'un hadir wato mun riga mun shirya hadirun shine wato mun riga mun dauki duk mataki da muka kamata mu dauka mu din ga mu da makaman mu sannan kuma wani abin da ya zamu shirya musu na garan zare zai bar ga mu shirya musu muna kan wato fada kuwa mu sosan gaske to haka ubangiji ya kira ba sai ya riga ya gama hada yan adawa Allah ta'ala yan adawa sun ta sun ta kokarin hada muku makirci daga baya sai bari sai an yi tsakiya daga baya sai warka abin fasa yunfiquna haqqan wa takunu alaihim hasar inda Allah ta'ala za su kashe za su kashe kudin su waye su waye daga baya kuma sai a zo a samu da dama to haka wato ya ci gaba da bin su cikin gaggawa ba wai gaggawa ya fita ba sai da ya jira sai da ya dan tsaya haka aka gama tara masa abin da aka tara masa da safiyar nan sai ya bi bayan annabi Musa to annabi Musa kuma dan abin da yake bayi ba kuɗi sosai ai kaga ba za ka tsammanin suna da wani tanaji sosai ba illa iyaka dai imanin ki wataƙila ba ba abin hawa wataƙila ba akwai yiwuwar cewa wataƙila ba ba abin hawa saboda haka yayi sauri ya gaggawa ya same su saboda su da suka ga wato ya kama su sai hankali ya tashi Allah ta'ala shi ma ya babu labari daga baya yake cewa falamma tara'atul jama'ani qala ashab Musa inna la mudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi annabi Musa yake bada labarin cewa bayan sun ce masa ga mu nan shikenan yanzu an riga an kama mu an gaba sai ce kalla a a inna ma'i rabbi sayahdi tare da ni akwai ubangiji na kuma zai shirye wannan yana nuna maka yanayin imanin annabawa annabawa babu babu wata wani abu kaga tsakanin dai ruwa ruwa ne al'ada abinda ubangiji ya halici ya sanya al'ada na ruwa babu iya tsarkewa ka je gaban ruwa baya kuma dan adawa ya zaka yi sai ka kai kai saranda amma da Musa bai dai saranda ba yace ai ni tare da ni akwai ubangiji na mu dai jira lokacin mu jira abinda ubangiji na zai faɗa saboda haka anan ya dinga wato kwanta musu da hankali Allah ta'ala anan ya musu wahayi cewa ya da ruwa kawai to shi yanda ubangiji ya daki ruwan nan wanda daga zamu gomi magana kan mu'jiza ta annabawa bambancin ta da kuma abin da ake samun karama na waliyyai Allah ta'ala shi ana cewa ya fadlim lahum tariqan fil bahri yabasa yace ka daki ruwan in ka daki ruwan in ka daki ruwan za a sami wato hanya da za ku wuce shi ruwan zai yi wani zai ya buɗe daga baya zai zama inda za ku bi waje ne busasshe aka ga wannan in ba iko ubangiji ba ba yanda za a yi wani abu ya faru inda akwai ruwa ba ko dan shi ba za ka gani ba yace yabasan al-yabas shine zama yabis wanda ya bushe eh hanyar da za a samu a kan wannan kan wannan tekun kan wannan ruwa to wannan hanyar za ta zama busasshiya ce ba magana kuna tafiya kuna jin ta kone wai ko wani alama cewa tashi ruwa ya dake shi to me abin ka da me kun fa ku ya riga yayi Allah ta'ala ya kuma ce la taqafu darkan wala takhsha ba ba za ku ji tsoro kaka yi tsoron wai a zo a riske ka ko kana jin tsoron wai wani me zai faru me zai faru ka je ka ci gaba tafiya kawai ma ku yi waje to haka abin ya faru Allah ta'ala bayan ya ya mishi umarni cewa a daki wannan wannan wato teku din ya riga ya rabe gida goma sha biyu Allah ta'ala ce fanfal ka fakana kullu firqin ka qawmul abid shikenan sai ce dare ya zama ya fitar da hanyoyi guda sha biyu kowace hanya ta zama kamar kamar wato abin da ke gefenta ya mata wato iyaka ya mata bango kai ka ce wani wato wawa kicin dutse ne mai girman gaske ubangiji ya yi ikonsa a haka ubangiji ya halaka shi wannan al-qafiya din wannan azzalimi wanda a tarihi ya daga cikin waɗanda ake aka sani a tarihi Allah ta'ala ya taba ya taba wato fitar da azzalimi a ban kasa wanda aka san su a tarihi ubangiji sai da ya bari sun gama cika sun gama cika kowa da kowa ya shiga a cike sai ubangiji kuma ya zo ya halaka shi ubangiji lokacin da lokacin da wato ya tashi ya bada umarni a halaka shi din ruwa din ya zo zai makure shi sai kawai ya koma cewa kuma shi ya riga ya imani Allah ta'ala ya bada labari shi ma yana cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amantu bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin yake cewa nayi imani da abin da banu isra'ila suka imani da shi to da ma can shi wato ka'idan idan azaba ta zo in dai ka bari wato sai lokacin da azaba ta zo kai imani to ubangiji a cikin ilimin sa ya san cewa idan da zai cire maka azaba to za ka koma kuma irin wannan ta'addancin walau rudu la'adu liman fu'ad wannan shine ka'idar ubangiji sau da anan wanda yake cewa la ilaha illallahi amantu bi banu isra'ila wa ana bil muslimin wannan ana magana ko da ubangiji ya cire mishi wannan to in ya ƙara komawa ya hau tudu to zai dawo da kafircin nashi wannan shine wato shi zaka ubangiji yayin da aka zo gargara baya daga mu kowa kafa in dai aka zo kawai ka ce wai kai imani to baka yi ba kawai baka yi ba shi da ubangiji ya ce al'ada a yanzu tunda ai da can ma da ba ya imanin ba da ya sani ai ubangiji ya bada labarin cewa فسيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها وسيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا sun fahimci cewa wannan abu da Abu Musa ya zo da shi gaskiya ne amma sun yi inkari sun yi musu saboda tsaba zalunci da kuma takabburanci a ban kasa Allah ta'ala ya gaya musu cewa al'ana wa qad asaita min qablu wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin a yanzu ne zaka ce kai imani da hali kai banna kai sako kai kaza kai kaza to wannan shine abin da ya faru Allah ta'ala ne yake ba yake ƙara ba da labarin mabanu Isra'ila nan cewa idan najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim sai ce wa in faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna sai muka nitsi mun nitsar da shi muka nitsar da shi kuma wa antum tanzuruna al-hali a gaban ku kuna gani ba wai an yi ne wai sai wai sai da kuka wuce daga baya akai annabi ba a kuna kallon wannan abin da ya faru a akwai daga cikin manyan tabi'ai ko an ce ma tabi'i muhabbaram dai ya ga wato zuwan ma'aiki sallallahu ya ga ya yi zamani da ma'aiki amma bai gan shi ba ana kiran shi muhabbaram irin wannan duk wani wanda ya zamani da manzo Allah ya musulunta amma kuma bai samu ya gan shi ba to tabi'i ne ruwaya sai baya cin sahabbai amma kuma ana kiran shi muhabbaram kuma to sunansa wato Amr bin Maimun al-Audi to yan akwai wannan labari da yake bayarwa zamu yi istinasi da shi da ruwaya ce daga wajen sa kawai Abdullah Sanani ya fitar ta hanyar sabon bin abi hatim razi da shi da qabri suka fitar daga ma'mar bin rashid al-azdi daga abu ishaq as-sabi'i daga amr bin maimun amr bin maimun yake cewa lamma kharaja musa bi bani isra'ila lokacin da musa ya fito da bani isra'ila balaga zalika fir'aun sai labari ya ya ishe wato fir'aun cewa ga sun fita fa qala sai ce la tattabi'uhum kar ku bi su ku tsaya ku kula hatta yasiha dik har sai alfijir yayi zakara ya cara tukuna qala sai ce fa wallahi ma saha laylata idin dikun hatta asbahu yace a lokacin nan aka sami wannan shi wato cara din cara da zakara zakara yayi cara yana gama caransa ke da wuya asuba ta yi asuba tana yi kuma fada abi shafi yace aka mishi wato dabba a yanka ta akuya fa rubi hadace a yanka qala sai yace la afragu min kabidiha kafin in gama cin hantanta hatta ya sami a ilayya sittu mi'a alf min alqib aje wato kar ma in gama wato cin wannan hantan har sai an je an tattaro min sojoji 600 daga cikin kimdawa wanda daga cikin kimdawa ba kenan kusa ubangiji ya fara labarin ya ko aika ma zaruwa a lokacin daga cikin kimdawa da ce kusa da shi ce 600 kowanne a zo a sa ya zama an yi farici a lokacin kafin ya gama cin hanta Allah ya kyauta sai ya ce wa falam yafra hatta shama ilayhi 600 min alqibti ya ce gamawa shi da bai gama ba sai ga wannan abun da ya nema kuma ya faru wanda ke nuna cewa yana da girman iko mutumin Allah ya bashi a lokacin hatta sara yana gamawa kuma shikenan gamawa shi ke da wuya sun masara sai ya tafi sai ya ce a to a fita falamma ata Musa yayin da wato ya zo ya tunkara Nabi Musa fa qala lahu rajulun min ashabihi qala lahu yusha bin nun wannan fata Musa yusha bin nun sai ya ce mashi aina amru rabbika ya Musa ya annabi Musa to ina ina ne ubangiji kai ce bi ya umarin da ubangiji kai baka umarni ta ina za a bi qala sai annabi Musa ce amma maka ce gaban ka yushu ila al-bahr sai ina mashi wata teku faqtahama yusha ka san shi yusha ya daga cikin manyan sahabbai na annabi Musa kamar ka ce irin sa Abubakar da Umar ba sa mishi kaddama saboda in idan sun fahimci za a yi wani tantama to suke fara yi irin su irin su saboda shi kawai sai ya fara nutsawa cikin teku faqtahama yusha'u farsahu fil bahri hatta balagha al-qamra sai ya shiga cikin teku kai abin sa yayi imani har sai da ya kai tsakiyar teku a fa zahaba bihi al-qamru thumma raja sai ya ga alaman cewa igiyan ruwa na nema ya tafi da shi sai ya dawo fa qala sai ce aina amara rabbuka a ina umar ubangijinka ya ya ya umarta mu bi ta ina ya umarce mu bi fa wallahi ma kudibta wala kadabta ya ce wallahi kai in ba a maka ƙarya ba in dai na aka ce mutu nan hanyar in ne za mu bi kai kuma ba ba makarci bane kai ma ya ce ina aka faɗa mu bi faɗa mana kawai na nuna mu wato ya yi wannan fa abun har su uku kamar da aka ce fa fa'al zalika salatu miran yayi har su uku in yaje sai igir wata ta sa ya dawo ya ga alama zai mutu sai ya dawo thumma auha Allahu Musa sai Allah ta'ala yi ma annabi Musa wahayi an nadrib bi asaka al-bahr cewa da kiwon nan teku da da sandanka fa darabahu sai da ke shi fan falaka fakana kullu firqin ka qawl azim sai da kishi shikenan sai wato tafiya rabi kai ka mithlul jabal ka kai ka ce wato dutse ne sun basara Musa wa ma'ahu sai annabi Musa ya ciyeta wannan teku shi da wannan kitaya da shi wattaba'ahum fir'aunu wa fi tariqihim sai fir'aun ya bi ta wannan hanya sha biyun dai da su masu rabi hatta idza ta tammu har sai da dukkan su suka cika waje daya atlaqahu Allahu alaihim alaka sai ya rikito ruwa akan su kuma فلذلك قال حسب لك على كلامك واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون من هلكا su mun nitsar da su kuna kallo ku Allah ta'ala ya fara wannan magana wannan isnadin sa zuwa ga wannan bawo Allah isnadi ya tabbatacce Amr bin Maimun al-Audi babban tabi'i ne babban malamai masu tsoron Allah wannan ko da za mu ce magana sa ce ba magana ce ta manzon Allah ba amma wannan labarin da ya faɗa wani abu ne wanda zai iya faruwa kuma Qur'ani yana yana yana yana wato nuna cewa lalle fir'auna bai fito lokaci ɗaya ba domin ubangiji ya ce fara sanar fir'auna fil madain hashim ya faɗa cewa sai da ya aika garuwa ce a kawo mishi suruji tukuna haka shi ya jira kenan to gwamna da yakinin cewa shi kuma annabi Musa shi wanda dare ta ne to dole tsakanin wannan abin ya faru tsakanin wannan daren da kuma wannan wannan asuba din wannan abu ya faru ubangiji ya ya halakar da shi a haka saboda tsabagen tsorata da suka yi da fir'auna mutanen annabi Musa har an halakar da shi amma ba su amintu ba hankalin su a tashe sai da suka ƙara roƙon ubangiji su biya nuna musu gawar shi su gani ƙurƙun a nuna musu gawar su gani ƙurƙun shi ya kata ubangiji can yana cewa bal yawmun najjika bi badnika litakuna liman khalfaka aya yau za mu tsayar da kai da jikin naka kai a ganka ga ka alaman ka mutu saboda ka zama aya ba shi ne wannan abu da kuke gani ba a youtube ba wannan wanda ake gani a youtube ana cewa ramsis athani ne ramsis athani a wannan da yawa malamai sa cewa wannan ba shi ne tsawon ba kuma gaskiya akwai dalili yana nuna haka ba shi ne ba mutane ne sun suna ta faɗa haka cewa amma dai shi ma dai wataƙila ya jikin kibdawan kuma kaga shi ma dogo ne yadda dai su ma da suke wato a yanayin wannan abin da ake faɗa a labarin su abin da dai ya faru dai a wannan lokaci ba su amintu ba ne ga ruwaya bari mu kanta ruwaya abu ta abbas saboda a fahimci kisan yadda take abu rahman ibn ibn abi hatim razi ya fitar ta hanyar asbaq ibn zaid al-juhani al-wasiti daga al-qasim ibn abi ayyub daga sa'id ibn shubayr daga abdullahi dan abbas Abdullahi da Abbas yake cewa falamma tawaza ashabu Musa alaihi salamu al-bahr a lokacin da sahabban Annabi Musa suka kitara teku qalu suka ce masa inna nakhafu Allah ya kuna fir'auna gadik muna tsoron kai da fir'auna ma shi wato ba arga an ba bai riga ya tsaya ko dai bai mutu ba saboda in ga bai mutu ba to sun akwai akwai ragowar da aka ba dan in yaje ko ya je ya je yana yana zai ƙara shida wani ya ƙara ya ƙara biyo su aka wani abu ne da aka ne tashi wala nu'minu bi halakihi mu ba mutu ta halakarsa ba فدعا ربه تبارك فدعا ربه تبارك وتعالى sai annabi Musa ya roki ubangijinsa fa akhraja fa akhrajahu lahum bi badanihi hatta yasqim sai ubangiji ya sa wato teku ya dago wato gawansa ya zo ya nuna musu irin irin suka gani saboda sabai ki to wannan shine dan da yasa ubangiji ya ce fal yawma najika bi badanika takuna liman khalfaka aya cewa wato saboda wanda suke an halaka su a gaban an halaka ka a gaban su su ga cewa iri iri ka shiga ka mutu to wannan shine abin da wato ya faru a nan Ubangiji ke tuna musu wannan ni'imar. Shi kuma amfani a tuna musu wannan ni'imar saboda su yi imani da manzo Allah. Ku tuna wannan ni'imar da aka muku to za ku yi imani da manzo Allah kar ku butulce masa. Idan ku butulce masa to wannan abin da ya faru da ku to kun butulce ma Ubangiji shi ma a wannan gaban a wannan kadamu. Wannan abin da ya faru da banu Isra'ila ya faru da su ne ranar Ashura. Ranar goma ga watan Muharram. rana ne wanda wacce take dama rana ne wanda al'amhar tun a shari'a annabi ibrahim rana ce da mai girma a shari'a annabi ibrahim to Allah ta'ala da ya ga dama wato ya tsere da ɗaya daga cikin jikokin annabi ibrahim sai tseratar da shi a wannan ranar ashura ne ba wai dama can wannan azumi ungurungun sai da abin da ya faru da annabi musa ne sannan aka fara yin wannan azumin kuma dama ya zama wannan wannan rana an kuma ana girin wannan ranar ba a abin da ruwaya da ke cikin ruwayan Aisha ke nuna a ce a sahihaini ai manzo Allah tun kafin ma ya hijira kure shawa na yi Aisha take cewa da ma tun kafin matsala ya hijira kure shawa na yin azumin Ashura manzo da ya tafi sai ya ga wato Yahudawa sun dace da shi suna wannan azumin sai suka gaya mushi cewa a wato abin da ya faru shine a wannan rana ne ubangiji ya sa kuma aka tsirta da annabi annabi Musa to kaga ashe wannan tsaci da annabi Musa da aka yi ba wai da ma wannan ranan ba a girma mata ne sai da aka yi ta annabi Musa ba dan ruwayan abinda Aisha ke nunawa da matan Qurayshawa na yi Qurayshawa kuma ba wani ba a wurin Yahuda ba wurin Yahuda suka gani ba sun gani ne a shari'a annabi Ibrahim din su kakan su to shine malamai suke cewa to kaga anan yana nuna maka cewa da matan girmama ranar Ashura rana ce wacce take dama a shari'a annabi Ibrahim akwai ta to Allah ta'ala kuma da ya ga dama kamar annabi mu ne sallallahu alaihi wasallama na ga duk lokacin da yake son ya mutu wani tagomashi shi shi a karan kansa sai ya mutu a ranar litinin haka yake ubangiji haka ubangiji ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan rana da zai tsayar da banu Isra'ila sai Allah ta'ala sai ya tsayar da su a ranar da dama can kuma kakansu Annabi Ibrahim eh wato a shirin shari'a sa wannan rana ce mai girma kamar ma ranar da ubangiji ya sauka mana alima kamar sai lakum dinakum sai zama rana ce da ta dace da ranar juma'a ranar juma'a ko rana ne da aka halicci shi kuma Annabi Adam kakan baki daya an fahimci a tawafiq din arashin da ake samu ba wai dole sai ya zama abu nan ba ruwayan da da yake nuna cewa wannan ita ce da aka tsirtar da annabi annabi Musa ruwaya ce wata ke ci a sahihaini kuma Imam Ahmad ya fitar ta hanyar Ayyub as-Sikhtiyani Ayyub bin Abi Tamim as-Sikhtiyani daga Abdullah ibn Sa'id ibn Jubair daga babansa Sa'id ibn Jubair daga Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yake cewa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madina mazala ya zo Madina lokacin da ya hijira fara al-yahuda yasumuna yawma ashura sai ga yahudawa suna yin azumi ranar ashura faƙala sai ce ma haɗa da yawon labi ta sumuna wannan wani rana ne kuke yin azumi muna kuna yin azumi a cikinsa ƙalu suka ce haɗa yawon salih wannan rana ne na gari haɗa yawon najallahu fihi bani isra'ila min aduwi rana ne da banu isra'ila ala ta lafiyar da su daga makiyansu fasabahu musa sai annabi Musa ya ya azumci wannan rana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana haqqu ana haqqu bi Musa minkum ni na fi cancanta da Musa akan ku saboda haka kaga kaga wannan abin da in ka da hadisin Aisha abin da zaka fahimta shine dama can akwai shi a shari'ar annabi Ibrahim amma dai manzo Allah da yazo sai ya samu bani Isra'ila Yahudawa su ma suna yin wannan azumin to sai dan ne ya je ya bincika me yasa suke yi su ma suna yi ne saboda annabi ibrahim ko saboda saboda wani dalili sai suka ga mishi ai ya dace wannan rana ne aka ya faru da annabi musa kaza kaza kaza kaza kaza to shi kuma zalla sai ya hada daga guda biyu sai ya zama yayi azumin ashura da aka gaya mishi cewa to amma kuma ka ce kana son ka rika saba ma musu sai shi to shikenan inna la in ishtu amal muqbil la asumana tasi shikenan sai ya zama shari'a mu ko muna yin na tara da rana na goma na na muharram Allah ta'ala ya ce wa antum tanzurun Allah ta'ala ya halakar da wannan bawan Allah shi wannan azzalimin sarki kuna kallo kuna kallon abubuwan da ya faru da shi kuna kallon abubuwan da ya faru da shi ba to ba tare da wani ya iya kare shi ba ba kuma tare da ya iya kare kansa ba Allah ta'ala a gaban shi a gaban ku yayi makuri shi yayi maganin shi kuma ya sanya wato kaidin sa ya koma kansa wannan kisa na annabi na annabi Musa wannan dan ayoyi guda biyu da ubangiji ya gaya mana na kisa annabi Musa da Fir'auna akwai darussa da yawa da ya kamata mu kula darussa na farko shine ya wajibi ne kowane mumuni idan ubangiji ya maka wata ni'ima ka gode masa godiya kuma shine wato kai mishi aiki na gargadi in aka ce ka gode wa ubangiji ba wai ka gode ta kaci ba a'a kamar yadda ce ka yi shi a kuyurce ka yi shi a magance kuma ka yi shi a aikace ka nuna ubangiji ka gode sai kuma duk yayin da ubangiji ya yi wani hukunci tunda da ma ya maka ni'ima a baya to ka je da hukuncinsa abin sa ubangiji ya kawo su wannan abin saboda yanzu ya yi wani hukunci ta yadda ya aiko ma'aiki ba a kabilarsu ba to ku yarda da hukuncin in dai kun yarda cewa wannan abin da aka kun gode to cikamakin godiyar da ku masa shine ku ce wato kun yi imani da shi sannan kuma abu na biyu shine za a iya samun wato jarabawa jarabawa a rayuwar mummunai jarabawa kuma ta zama ta jima ta an shekaru ana yin ta to amma mummunai su ci gaba da yi haƙuri wal aqibatu lil muttaqin karshen lamarin yana tare da masu takawa wato wannan shekaru aka yi banu sai sa cikin wannan fagamniya da radadi na abin da ake musu an bautar da su an wato cutar da su ta kafin zuwa annabi Musa bayan kuma annabi Musa ya zo musu abin aka dada musu amma tare da kaga karshen al'amari zama karshen al'amari kyakkyawa yana tare da su sannan kuma a nan yana ƙara kuma nuna cewa wato diyar da kaga azzalimi ya kai yana zaluncin sa to ubangiji ne yana mushi halala ne kawai akwai ranar ubangiji zai kama shi inna laha lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu duk abin da fir'auna yayi har yana kaza yana tuciya yana kaza yana kaza yana cewa shi ke kaza shi bai san akwai wani ubangiji za a bauta ba in ba shi ba ubangiji ya kyale shi ya gama wulakanci sa a duniya yana gamawa kuma ubangiji sai ya mushi kamun kazan kuka kaga bai fita ba ana kama shi aka makure shi makura daya kuma aka sanya abin da ya kashe shi abin da shi ma yake tuciya da shi domin yan masa duka suna tuciya da wannan ruwan wani abu da suna ganin ma ta yaya za su mutu da shi abu wani abu ɗan gangani na aka ji azzalimi ku yaro da kyau ku gani galibi ubangiji ya tashi ya halaka wani azzalimi to wani abu ɗan gangani yake halaka shi shi ana ganin kamar ma zai wuce sai wani mutuwa irin mutuwan tsohuwar guzma a garke sai an yi ta kaza an ta wato an ɗan lokaci to amma lokaci da kaga shi kawai ana rufe mushi ruwa shi kenan sai ya halaka haka wannan ke nuna maka yanayin wato sha'anin ubangiji da haka a wannan ƙasa ana ta fama ana waye duk a haƙuri akwai ranar da zai zama labari tabbas Allah ta'ala haka yi amma ka a gaggawa ubangiji shi abin da baya so shine gaggawa sannan kuma daga na ƙarshe shine anan akwai mu'jiza na annabawa mu'ujiza na annabawa da ubangiji ya sanya wannan mu'ujiza ma annabi Musa abinda ubangiji ya na dabi'a na dan adam da ya halice mu da ita dan kawai ka san dan kada kirma ba zai wannan abin ba amma ubangiji ya ba annabi Musa wannan mu'ujiza da akwai magana mu'ujiza na annabawa bambanci tsakanin da karama da ake samun wasu waliyai da shi ana iya samun mu'ujiza na annabawa ko ba ma wali ba wani ya kafaye ta mutakallimun daga cikin akwai asha'ira suna ta magana cewa wai a yanda kamar yadda manzo Allah aka samu ruwa ya fito a hannunsa wani ya samu wani shi ma mai dan dabo dabo haka kawai shi ma ya zo ya dan sa abu ya fito a hannunsa yanda annabi Musa ya raba ya raba teku teku ya rabe mishi ya shiga kuma aka ce ya masan aka yake tafiya a tsan daurin waje a bushe ke kasashe wani ma wanda yake wato matsafi zai iya yin haka haka suke faɗa ibn taymiya ce annabi wanda ce ba zai yi ba babu wani annabi da zai zo Allah ta'ala ya bashi ayansa mu'jiza kuma ka ce wani mutanabbi'u wani mai annabtan ƙarya ko kuma wani matsafi zai iya zuwa yi kwatan kwatan abin da wannan annabi ke yi kwabo da kwabo in ko kaga yayi ta shi ma zama ba makarici bane daga sai ki annabi ne in ko kaga yayi irin wannan da zama annabi saboda kaga a tutur a rayuwar baki daya an samu a tarihi wanda ce zai taɓa zuwa da wannan Qur'ani ba wanda ya taɓa zuwa da shi kuma har yau wannan wannan kalbulan yana nan larabcin ne ai ga nan kowa je misali babu shi saboda a nan ko da ubangiji ta shi da maka karama karama da zai maka ba zai zama daidai wa daidai da annabawan ba za ka sai ka ga wani abu ne ya dan ya rabu kaɗan ka duba ka ga hatta abin da ake ya shahara ana ba da labari cewa wato Allah ta'ala ya ba wasu daga cikin wato tabi'ai da manya-manyan malamai na wannan al'umma ya ba su wasu karamomi duk wani karama din Annabi Musa an samu a wannan kabila wani wanda ya samu irin ta a kwatan kwacin ta wace irin ta ba kamar wato karama na Annabi Musa na Annabi Ibrahim da ya shiga wuta Abu Musa al-Qaulani shine wannan shi Isra'ila sai ya dan fakalfi Abu Musa al-Qaulani lokacin shi ma dai muhadram ya rawa da manzo Allah to yana can a kusa an sami al'asadul ansi wanda ya da'awun annabtan nan sai ya ce ya fito yana cewa shi annabi ne kai abu sunan kaulani kace kai baka ba to yace bai daba shi to annabi kushi a sashi a wuta kaga da mutum yana annabi zai yi haka annabi dan ba imani shi ba sa yasa a wuta ai bai zama annabi ai daga wani lokaci kaga ya zama bai zama annabin gaskiya ba to nan da na kuma ubangiji sai sai sanya wani mutum bata ci shi ba to kaga ita wannan ita ma wannan da a cikin abin da ake bada labari na ire-iren waɗannan abubuwan suka faru wannan isra'ila sai ya ɗauki fari ina dai son samu lokaci ta nan ƙarafin wannan isnadin sosai a cikin dalilin nubuwa na albayhaqi ya kawo waɗannan labaran amma dai malamai da yawa suna faɗin wannan labari musamman dai na wannan Abu Musa al-Khawlani cewa wannan ya faru to shi wa shi wannan kaga ba kusan kwaci ne na na Nabi Ibrahim kabu da kabu ba abu da Ibn yake magana ke sannan kuma abin da ake ruwaitowa cewa Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin yakin Qadisiyya lokacin da yazo zai keta Dijla a lokacin nan ga wato makiya sun yi kansu a rasa ya ta aiki ana sa kuma ƙetare ɗin ana kuma san lalle a samu sanan farisawa a lokaci ana cewa sa'ad bin abi waqas kawai sai ce kawai ayi kuma kura a shiga ayi ba ka ce aka kuma kura ayi ayi addu'a kawai a shiga da ya shiga kuma aka ce babu wani abin da ya faru da shi wannan za ka samu shi a cikin dalailin nubuwa na na Abu Nu'aym al-Asfahani mai hidayat al-awliya ya ka kawo wani amma galibi ruwayan tana cikewa ne zuwa ga Said ibn Umar al-Dhabbi at-Tamimi shi amma ko da wannan ruwaya tana cikewa zuwa ga wannan bawan al-Said sai ta ibini umar a tamimi abbabbi shi kuma akwai maganganu sun kasa sosai a maganar ingancin ruwayan amma dai bagwa ce malamai suna yawan faɗanta da yawa ba bai da shi za ka samu da yawa malamai suna kawo na ruwayan sa ibini abi waqas takawa suka yi shi kuwa musa annabi musa darewa yayi da ya dare ya zama karɓar abin kasan kuma hanyoyin ya zama ke kasashen waje shi ko wannan takawa kai da ka taka sai ka ji ruwan kawai ruwan ya zama karami ya zama san dare sai aka allaka to banda shi ba akwai wanda kuma al'ala al-hadrami shi ma zaka samu shi ma ana cewa ya samu irin wannan ya kitara duk da wannan isnadi akwai maganganu tare tare da su amma dai malamai suna yawan faɗa su kuma sun shahara a bakunan malamai almuhim dai abinda sai na kawo wannan ka fahimci cewa mu'ujiza na annabawa ba wanda ya zuwa ya zo ya ce zai zo da ita kwabo da kwabo in ka ga ta ya faru to an maka idan kare yanzu kake kake yi muke maka zagi an maka zubra ido wato rufa ido aka maka ba wanda yake sai zo da yuzu annabawa kwabu da kwabu wani kawai haka yanzu garuwa gani ta maza Allah annabi Musa sanda ya ya yadda wannan sandan nashi ai su ma sun yi wannan abu amma kaji ubangiji na cewa sun yi sun fice idanuwan mutane ne ba abin ya fada ba na da ubangiji kuma yake nema ya nuna musu sun ce kasa sai sanya duka wannan sandan ta haɗe duka wannan wannan wannan wannan sandan nasu baki da saboda haka waɗannan mu'jiza annabawa magana mafi inganci shi da abin da Ibn Taymiyyah faɗa ba mai iya zuwa da irin kwatankwacin ta in kaga wani ya zo da shi da sunan tsaki to in ka je ka duba za ka samu ba irin kamar ya kawo ko kuma kai na idan kake idan kake maka zaki amma dai ba shine ba mu'jizan annabawa ubangiji ya bar ya bar wannan mu'jiza ta zama aya ce ga annabawa kai in kaga wani yayi irin wannan to annabi ne shi ma wannan shine abin da yake akwai insha Allah idan muka zo za mu tashi wa wa'adna Musa أربعين ليلة أبونا مكة تجعل أبا ملادا أبونا مكة كسولة لا يأتي منا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام نعم نعم نعم a ruwaya da gaskiya bata nuna mana ba bata nuna mana ba kawai dai abinda Aisha ta ruwa- ta ruwaito a cikin hadisi hadisi da kace a sahihain da sauran malta na hadisi cewa kanat quraishun tasumu ashura qabla al-hijra aw kama qalat cewa tana yin suna yin yin wato wani azumi kafin ma a hijira din to kaga shi kuma wannan ana na kawo saboda tawfiki ne ka san wasu suna cewa yanzu ai kaga mu ba shi ma ya je ya koyo ne daga wajen Yahudawa ba a ba abu abin ya faru ai Qurayshawa suna yi da ba wani azumi da aka san ana yi kawai dai ba- malamai suna cewa wannan ke nuna maka cewa Annabi Ibrahim a lokacin sa ana girmama wannan rana eh saboda dalili sun dalilai ba a sani ba amma dai sai kuma ai dace kuma Annabi Musa kuma an tsayar da shi a wannan rana in shi ma eh kamar yadda zaka samu mu a in abu ya shafi addini mu a wannan shari'a inda ya shafi inda ya shafi addini na ga- baki daya wanda ake bukata a yi biki ka dole kyau zaka abubuwa sun ga faruwa na juma'a kuma amma idan wasu abubuwa ne wasu waqa'i al-waqa'i at-tarikhiyya zai hada manzo Allah shi a karan kansa sai kuma ya bar ya sanya wani abu ya faru da litini hijiransa fitansa haihuwansa rasuwansa litini litini litini shi a karan kansa ne wannan da aka fita ba ba a ci kowa a ce a ce wani ya je raya wannan litinin ba ubangiji ne ya karama manzon shi a haka amma kaga ran juma'a ubangiji da yake na son maraya ta shikenan da ya saka mu alama kamar tun lakum dinakum sai saka mu ita ranar juma'a kuma kuma wannan rana kaga ba biki ake ba sallah ake yi a je a dawo shikenan an yi ta zama idin kenan insha Allah Naji ba na'am kace Ramses mm eh haka haka ya ai kaga yanzu yanzu su malamai ba suna fa inkarin cewa babu ramsis bane ramsis akwai shi kuma indications kamar da ka faɗa yana nuna cewa wataƙila a ruwan ya rasu to amma yanzu a ce shi wani shi ne fir'auna tunda ai ka sun yi bincike sun gwada kashi sun yi waye sun yi waye sun yi waye mutane da aka sai su su- su su ce sun yadda a haka ne in kuma aka ce za haka ne za ga mu kuma da muka hada muka hada da abubuwa na na shari'a ce bai daidai ba shi ne malamai suke cewa wannan ba shi ne wannan wani ne tunda ai an yi sarakunan da yawa an kuma an kuma ta dauki ba dadi har bayan har bayan wato ah, sun yi hijira din Yusuf ya shiga da su shi wannan bayan ma lokacin su ah, Annabi Sulaiman ai daga baya su yan masa sun kare yawo su kawanya sun zo sun har Baitul Maqdis daga baya sun kare musu kawanya da da dakarun su ba wai sun yafe musu bane sai sai da suka bi su eh Allah ya kyauta saboda haka an ci an an yi ta yin irin wannan sarakunan da yawa kasan su masar suna da ancient civilization kuma ba wai kim dawa ne kai suka mulki ba a zango zango ne wasu sun yi wasu sun yi wasu sun su shuɗe wasu sun yi wasu sun yi. daga nan ne har aka zo shi Alexander the Great ya zo ya kafa garin Alexandria ne yanzu da aka ji ana ta faɗa ko ce wannan su- garin an sa ne saboda sunansa saboda da ya zo ya keta a yi har ya shiga kuma da ya- haka ta ta eh a A'a, yare yanzu ai kaga yadi yare kan zama wani abu. Ban sani ba ko har yanzu akwai yare kimdanci amma ina da ita tantama, ba na jin akwai. A su Yahudawa akwai su. Sai dai Yahudawa a ka san su Yahudawa daga baya abin ya zama yadda suka yi sun yi barbarayin yawa da yawa. Yahudawa ba wasu mutane da zaka zo ka ce wai ga irin kalar su diman da'iman ba. Duk ba Yahudi da ya zo na Afirka. Mutum da zai ɗan yi aure za ka sami shi ya rikide shi ma jikin shi ya zama afirka irin na afirka za ka sami dan baki baki tare da shi shi yana zaka wanda suka zauna a ethiopia da waje ta irin wannan wajen za ka sami su ana samun bakake tare da su kuma bai huta ne da gaske sannan kuma wanda ya zauna a turai za ka sami shi fari ne kal musamman wajen gabashin turai irin wuraren ga karana da sauransu za ka sami su farare ne wannan wanda kuma ya zauna kuma a yammacin turai shi ma wajajen suspend da sauransu kuma za ka same su ga kalansu ya yi kamar irin waɗannan mutane wanda kuma ya zauna wajen larabawa za ka same su da sunayensu da wasu ɗabi'u su ma har da kalansu za ka same su fari ne wa mawa mai irin jaji ta ƙasa ka to in- duk daga inda aka rika haɗawa tsakanin sai kuma yanzu kaga wasu suna wasu usuliya kuma ni yahudancin nawa ya fi naka ba Eh, su ba ruwansu ai tsakato ai dama dama za ku za ku raina mutane kuma ku ai su ku raina kanku saboda haka wannan dan ka fahimci da mu sha da zan magana ta Annabi Musa inda matsala ya ganshi a Isra'ila da Miraji dan akwai magana cewa Annabi Musa nan baki ne ko kamar yadda dai muka yi magana Annabi Adam a baya shi ma wasu na ganin cewa Annabi Adam baki ne saboda saboda lafazin Adam din Adam ta uduma uduma an ga wani abu ne da wasu ke ganin za ta iya daukar baki din to shi ma Annabi Annabi Musa akwai wannan magana insha Allah idan muka zo gobe ka gaggawa za mu tattauna wannan kawai da masalan insha Allah ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi